الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم
نعم. وقال حبيب بن ربيع القروي ibn habibin alkarawi ya faɗa مذهب مالك وأصحابه أن من قال فيه صلى الله عليه وسلم ما فيه نقص قتل دون استتابة tabbatacciyar maganar da take cikin mazhabar imamu maliku da kuma sahabban imamu maliku baki ɗayansu cewa dukkan wanda ya faɗi wata magana a dangane a cikin haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka duba sai aka ga akwai tawaya a cikinta to sai aka kashe shi ba ma sai an ce ya tuba ba shine kutila dona istitabat za a kashe shi ba wanda zai ce da shi wani ka tuba a inda ya gaya wa shugaba bakan magana to shi kenan Hmm.
وقال ابن عتاب ibn attabin ya faɗa الكتاب والسنة alƙur'ani يجبان أن من قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأذى أو نقص معرضا أو مصرحا وإن قل مم.
فقتله واجب da alƙur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar sun wajabta cewa duk wanda ya nufi annabi sallallahu alaihi wasallama da kowace irin cuta da kowane irin tawaya ya ruwaye daga mawan ka'i ko bukururu ya fito ya faɗi wannan ƙarara ya fito ya faɗi maganar komai ƙanƙantarta to a kashe shi kashe shi wajibi ne Mm.
فهذا الباب كله مما أدوا العلماء سبا أو تنقصا يجب قتل to قائله kaga wannan babi baki ɗayansa da duk abin da ya wanince shi a, daga abin yana daga abin da malamai suka ƙidaya shi cewa sakin baki ne ga janibin shugaba sallallahu alaihi wasallama kuma tawaya ce ya waje ba a kashe wanda ya faɗi wannan
لم يختلف في ذلك متقدم ولا متأخر don malamai magabata da waɗanda suka zo daga baya majinkirka ke ba su yi sabani a cikin wannan ba وإن اختلفوا في حكم قتله على ما أشرنا إليه ko da yake dai sun yi sabani a cikin hukuncin kashe shi ɗin idan an kashe shi hukun kisan wani iri ne kisa ne na mutum musulmi wanda yi wani laifi aka yi masa haddi ko ku a'a mutum ne kafiri aka kama shi aka kashe shi nan ne kawai suka yi sabani wasu suka ce kisa ne na haddi wasu suka ce a'a kisa ne na kafi- kafiri ne a yi mai yamfanin
على ما أشرنا إليه ونبينه بعد a bisa abin da muka yi nuni zuwa gare shi kuma muka yi bayani muka bayyana shi bayan nan
وكذلك أقول hakanan kuma nake faɗa حكم من قمصه أو عيره برعاية الغنم wannan shine hukuncin wanda ikaita waya yake neman ya kaita waya ga janibin shugaba sallallahu alaihi wasallama ko ya aibata shi da kiwon dabbobi da kiwon dabbobi idan mutum kaga dai sahibin shari'ati ya faɗa ya ce babu wani annabi sai da yi kiwon dabbobi to idan ka ce mu- idan mutum ya ce annabi ya yi kiwon dabbobi sai aka ga faɗan kiwon dabbobin ba ladabi a ciki to shi ne za a faɗi hukuncinsu yanzu
أو السهوي أو النسيان أو السهر ko kuma idan ganin rafkanuwa ga annabi nan fa aka zo aka ta wannan karatun nan ko to amma kaji wani babin kuma kaji wani zancen kuma yanzu ko mutum ya ce annabi yana mantuwa mantuwa ko kuma sihiri ko ku- na to
نعم أو ما أصابه من جره أو هزيمة لبعض جيوشه ko kuma abin da isa mu shugaba sallallahu alaihi wasallama na daga miki kamar abin da ya faru a dagar uhud ko kuma wani abu da aka samu na ranar yaƙi na hasima ga shafin rundunar manzan Allah ba fashi shugaban ba sahabbansa ma su je yaƙi mutum a ga ya faɗa kamar ya farin ciki to shi ne za a faɗi hukuncin su yanzu
أو أذى من عدوه ko kuma mutum ya faɗi wata cuta wani abu da ifaru daga makiyan shugaba alaihissalatu wassalam na zamaninsa abin da suka zo suka yi masa aka ga ya faɗi wannan abin Mhm.
أو شدة من زمنه ko kuma wato irin mukasati da ida rayuwa irin abubuwan da da rayuwarsa ta nuna mana ba ce ga baki daya a rayuwarsa sai da lujudu alam shigo malam saboda tsananin kamala da karfin sirrin allah da yake tare da shi a ce ga rayu da abu komai guda daya wannan in ban da shi waye zai iya wannan sai tsananin mu'ujizar samal in ya ci abinci sau daya shi ke amma ba a kawo abincin ba shi ke ya buɗe bakinsa ya ce a gidansa a kawo abinci babu wannan magana in an kawo ya ci in ba a kawo ba ya ci gaba da wani abu ya kwana ina sallah kuma bai ci abinci ba riga sai zauna da guda ɗaya idan an kawo wata zai bayar da ita ko kuma in cire wannan ta wuyan ya bayar da sa wannan sau takalmi ya zauna da ɗaya abin hawa ya zauna da ɗaya gida kwaya ɗaya komai na lai salatu wasalam saboda mi saboda in nuna wa mutane duniya ba komai ba ce ya nuna wa mutane cewa kada su shagala da duniya wa'anda suka samu hasken sama sun san duniya ba komai ba ce to shi kenan sai wani shi kuma da wani a duniya sai i kasa fahimtar fikihun da yake cikin wannan rayuwar tasa sai ya zo yake faɗa wannan ta wata hanya kuma da ba haka ake faɗa ba
أو بالميل إلى نسائه ko kuma ya ya ya i- ta bangaren karkata da iyalinsa
فحكم هذا كله لمن قصد به نفسه القتل to duk wanda ya faɗi wannan in dai ba in dai rashin ladabi yake nufi da annabi da wannan abin kashe shi za a yi
وقد مضى من مذاهب العلماء في ذلك مم.
وياتي ما يدل عليه to ya gabata daga mazhabobin malamai a cikin wannan kuma abin da zai nuni zuwa gare shi shi ma za a zo da shi a faɗa nan gaba
فصل wannan fasali kenan في الهجة في إيجاب قتل من سبه أو آبه صلى الله عليه a وسلم cikin kafa hujja cikin wajabta kashe wanda duk isa ki harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko yake ganin zai dangana aibi a gare shi bayan shi ba aibi a tare da shi Mm.
فمن القرآن daga cikin alkur'ani mai girma لعنه تعالى لموذيه في الدنيا والآخرة shine farkon hujja ina babban kundi na alkur'ani na shine alqur'ani to a cikin qur'ani Allah ya faɗa innal ladhina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah duk waɗanda suka cuci Allah suka cuci manzan Allah to Allah ya tsine musu albarka a nan duniya ya tsine musu albarka a gobe alkiyama to malamai suka ce wannan la'antar ita ta wajabta a kashe wanda ita kin harshe ga shugaba
wa kiranuhu ta'ala azahu bi azahu da kuma yadda ubangiji ya cuɗanya cutar da shi da cutar da cutarsa duk abin da aka yi a haƙƙin annabi sai ce shi ma a haƙƙinsa haka ne ya ce yaddarsa yaddarsa ce cutar da shi cutar da shi an sa masa an sa masa ne
wala khilafa fi qatl man sabba Allah babu sabani cikin kashe duk wanda idan gana kalma mara daɗi ga ubangiji wa anna la'ana innama yastawjibuhu man huwa kafirun babu wanda yake cancanta tsinuwar ubangiji sai wanda yake kafiri hukumul kafiril qatlu hukuncin kafiri shine kisa faqala sai ya ce innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu hakika waɗannan da suka dangana cuta ga Allah da manzan Allah to sai Allah ya ce hukuncinsu shine la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Mm.
wa qala fi qatilil mu'mini mithla zalika haka nan duk wanda ya kashe musulmi ya kashe mumini shi ma Allah ya ce shi ma wannan hukuncinsa kenan eh kaman katala mu'minan muta'ammida fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu ga mutane malam to yanzu ka duba wani irin abu ake yi a zamanin nan na wanda duk ya kashe mumini ko isa nadiya isa aka kashe mumini to ubangiji fa ya yi alkawari sai ya jefa shi a wutar jihannam isa ranar alkiyama idan manzan allah ina ceton nan yana ceto ina ceto sai dai ya shi kangara kwarin wuta yana fitar da mutane sai ya ce to wa'anda kuma ƙur'ani ya tsare su ka kyale su a ciki ka kyale su su ne masu cuta allah masu cutan manzan allah waɗanda kuma suke kashe mumunai ba gaira ba dalili ma don wani dalilin wannan duniyar mutum ya zama wai sanadiyar shi isa bautar da rawukan waɗansu shi ne kawai to wannan ba za a fitar da shi daga wutar jihannama ba Allah ku ya ce fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz Allah ya ce ka bi sannu sannu lalle ka ga cewa in dai ka ga na shigar da kai aljanna na nisan taka da jahannama ka rabota alan jahannama ba kyau wuta ba kyau kar mutum ya itaya wa kansa shiga wuta Allah ka kiyashe mu
famin la'anatihi fi duniyar katulu yana daga la'antar da Allah yake wa irin waɗannan mutane shine a kashe su in anan duniya ne ƙalallahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa mal'unin Su- ainihin sukifu ukizu wa kutilu ta su ƙatila ababen tsinewa ne Allah ya tsine musu albarka duk inda aka same su a kama su a kashe su kashewa
wa ƙala fil muharibi na wa zikir ukubatihim ya faɗa a cikin maharabai su ne 'yan fashi da ambatan hukuban nan tasu zalika launin khizyun fi duniya dan wannan ya zama kunya ne a gare su a cikin duniya
wa ƙarya ka ulƙatalu bi ma'anan la'ani sau da yawa maki sannan yakan zo da ma'anar tsinewa
ƙala yake cewa kilal kharrasu a kaga kutilar harasuna ba an kashe masu ƙarya ba ne allah ya la'anci waɗanda suke masu ƙarya Mm.
wa qatalahumullahu an yufakun kuma sannan ubangiji yana cewa qatalahumullahu Allah ya la'ance su Mm.
ay la'anahumullahu ai ubangiji ya tsine musu albarka
wa li'annahu farqun baina azahuma wa azal mu'minina domin ai akwai bambanci akwai tsakanin cutarsu da cutar mumunai wa fi azal mu'minina ma duna al-qatl a cikin cutar mumunai akwai azaba wacce ba ba- ba ta kai kisa ba min ad-darj wan nakali na daga duka ko kuma wato mutum ai masa bankashi
فكان حكم موذي الله ونبيه أشد من ذلك to hukuncin wanda ya cuci Allah ya cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi tsanani daga wannan وهو القتل shine a kashe mutum وقال الله Allah تعالى madaukakin sarki ya faɗa فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ubangiji ya ce na rantse maka ya shugaba ba wani wanda imaninsa zai zama cikakke har sai sun sa ka kai ne mai hukunci a cikin duk abin da irkitar tsakaninsu Mm. sun malaji dufi an fusim harajan min ma qadaita sannan idan ka yanke hukunci duk wanda iji zafi a zuciyarsa kafiri ne sai ya san da ka yanke hukunci zai ji hukuncin ya yi daidai ko da daɗi ko yana jin zuciyarsa ba ta gamsu da wannan ba ya goge wannan ya ji abin da ka ka hukunta shi ne daidai manzan Allah da daraja yake malam darajar annabu abun Allah shi sa albusiri yace fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddu daraja annabi ba ta da iyaka tunda har ubangiji ya sanya cewa ka salwantar da ranka a kansa to baka san Allah bai sa iyaka akan darajarsa ba Mm, sa iyaka ba
فسلب اسم الإيمان أمن وجد في صدره حرجا من قضائه ولم يسلم له to kaga ubangiji madaukakin sarki ya tube sunan imani ga wanda a cikin kirjinsa ya samu kunci daga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunta bai sallama da shugaba ba to sai ake so a sallama ta salimi yawa to mu je ومن تنقصه فقد ناقض هذا duk wanda ko ine yake neman itawe darajarsa to ai ya warware wannan magana ba a taba darajarsa shi mai daraja ne malam ka dubi wanda suka zauna tare da shi fa a tambayi mutum ana cewa da su kai da shugaba wane ne igirmo ne sai ce a ai tabbas tsakanina da annabi ai annabi ya girme ni abu ɗaya ne kawai ni dai aka so mahaifa ne kurum da aka tambayi abbasu kuma ka ga yadda suke da shi shi kamar zai ma da a watutiyar cewa ai mahaifinsa ma ɗan gwana ne to amma ka ga dai abin da aka faɗa yace manzo Allah ya girme ni abin da ya faru kuma kawai a wajen haihuwa ne aka so mahaifata amma shine gaba kaji fa don kiyaye ladabi wai da gaske ne ranar hunenu kungulu a farartum yamma hunenin a rasulun sai kungulu saboda takatsantsan da haƙƙin annabta sai ce walakin rasulun sallallahu alaihi sallama lam yi fitarra نعم
shi ne an da ake bayarwa nan an kace mun gudu to ubangiji zai ce me kake nufi kana nufin hada shugaba a ciki to a nan ba ta ba ba ku za ka kalla ba halar annabta za ta yi maza ka yi magana a kanta sai ce da gaske ne ranar hunenu kun gudu sai ice haƙiƙa shugaba ina nan abinda zai faɗa kenan saboda a kare kare janibin janibin annabta kar a je a shiga cikin cikin garari malam ta
وقال الله تعالى Allah maɗaukakin sarki ya faɗa يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي Malam Isa abinda fasahabban nan suka yi fa ba ba fa karamin abu suka yi ba duniya ba ta taba ganin irinsu ba wallahi Allah Allah
Allah ne izabe su ya yadda su fito su yi tarayya da da wannan zatin muhammadi a wannan doron ƙasar zaɓe ne na gaske Eh, ba kowa iya da fito a wannan lokacin ba Allah iya da ya halicce su a wannan lokacin da lokacin da manzan Allah ya ce khairul quruni karni mafificin zamani zamani na to ai ba wai ana nufin fitowar rana da faduwar ta ta na wannan lokacin ba na'am ai al'ummar da suka rayu a wannan lokacin ake magana mala al'ummar da suka rayu a wannan ikibar Allah ya fito da su suka zo suka gan shi suka yi imani da shi ranar gwalalofa malam ya ishe ka kasan yadda bayin Allah nan suka sallama wa annabi da izo filin suka zo za a gina badalan nan kwanansa fa uku fa bai ba gurin nan ba kuma an kai mutum dubu kuma kofiya wata ɗaya ba wanda zai ce sadadin sanadiyar na kawo a taimaka wa masu aiki babu kuma suka yi zamansu wani sahabi yake da ka shafa ka ga mutum bayanin to munafiki ne Allah
amma su muminai na gaskiya ko za a ɗabi gawawakinsu tun da sahibar shari'ar yana nan su ma ba su tabuwa haka suka yi mala haka ne Allah ya girmama su ya yi musu tambari na daraja ya ba su tam na cewa ya yarda da su yaddaddin Allah ne radiyallahu anhu wa radu anhu to to sannan sai ubangiji ya ce ya ku waɗannan da kuka yi imani kada ku ɗau kada ku ɗaukaka sautotun sama da muryan nan da shugaba sallallahu alaihi wa sallama kada ɗaga murya saboda yadda suka sallama wa annabi da aka nemi ɗan kai su ɗan shan masu sabitu ibn qais ibn shammas aka daina ganin su manzo Allah ya ce ina ina sabitu ne ce to ba sani ba dai aka ji aka tare a gida ya shiga daki ya sa ya sa sakata ya kulla daki me ya faru ita ai aya ce ta sauka cewa kada sake daga murya a gaban annabi kun ga kuma ni murya ta gatuwa ce da haka sai dai in mutu a nan amma ba zan kuma fitowa ba saboda dokar Allah ta ce kar mu sake daga murya a gaban shugaba ni kuma kowa kasa kasa na yi sai a ji murya ta katuwa to gwara in zama na a nan in har na mutu aka gaya wa sahibin shari'ati ya ce a ce ya fito shi na yafe masa la ilaha illallah sarkin karfi kenan to kaji fa su sai na abubakar daga ran nan idan za su yi magana da annabi ƙasa-ƙasa suke magana da shi su sai na umaru to
ila qawlihi an tahbada a'malukum zuwa faɗin allah da ya ce in dai kuka yi haka in ne muku gudun cewa kada in rushe aikinku ne ga baki ɗansu to
wala yuhbidu al-amala illa al-kufru babu abin da ku ike rushe aiki duka sai kafirci
wal kafiru yuqtalu kafiri sai a kashe shi
wa qala Allah ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله su yahudawa waɗannan da waɗanda suke bin su idan suka zo suna gaishe ka da abin da ba da shi Allah ya ce a gaishe ka ba Mm.
ثم قال to sai Allah ya ce حسبهم جهنم يصلونها فبئس idan suka zo المصير sai su ce sai su faɗi me- shi ubangiji ya ce assalamu za a ce aminci ya tabbata a gare ka assalamu alaika ayyuhan nabiyyu to su yahudawa da yake mabarnata ne su kasan su gaba ɗayan komai na yahudawa barna ne Allah ya ce a yi kaza don maslahar bayi sai su ce a'a ba shi za a yi ba a yi wani abin da kamar da yadda kowa shaida ne a yanzu kamar da yadda kowa shaida ne barna ga ta nan ta tafi iri-iri ana ta yi to aikin yahudawa kenan to shi ba yahude ko a cikin kalma ne in dai zai samu dama sai ya yi barna kaga Allah ya ce assalamu ake cewa to su sai su cire ladan sai su ce assamu assamu ko mutuwa kenan in sun zo gaban shugaba irin wannan sallama suke yi to shine sai Allah ya ce wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah to sai Allah ya ce wannan abin da suke faɗa din dan sun ce mutuwa ta tabbata a gare shi ai dama kowa zai ba duniya ai to amma sai Allah ya ce hasbukum jahannam ka gaya musu ya rasulullahi wutar jahannama ta yalwace su ba wanda zai ce bai samu gobe kowa da gurin jahannama ta wadace su ya salaunaha za su ji zafin jikinsa a cikinta ba bi tsalmasir makoma jahannama ba kyau in ji Allah ba to wannan jahannama wace iri ce mala Allah shi san me tanada a cikin wannan aba mala Allah kai mana tsari da ita kai mana tsari da ita za Allah ya ce za a samu wanda a duniya wahala ma bai taba jin sunanta ba ai akwai su a duniya ganinta da labarinta ma ba su taba ji ba su ba su san komai a duniya ba sai daɗi sahibin shari'a ce ce irin wannan ne in aka dilmiya shi a jahannama sakan bai kai sakan ɗaya ba aka zare shi me za ka ce ya ce tun da allah ya halice ni ban taɓa ganin daɗi ko sau ɗaya ba saboda bala'in jahannama to haka wanda ya ƙare rayuwarsa a duniya cikin wahala wahala sai irinsu daɗi bai taɓa ganin daɗi ba sai dai irin na makiya wanda Allah ya bawa ɗan adam yana kyaɗan numfashi yana fitarwa shi ma daɗi ne yayi to in aka sa shi a aljanna sakan dai aka fito da su ke ce bai taɓa samun labarin wahala ba mafi to duk Allah ya halicce su duk Allah ya yi su to yanzu ubangiji tabaraka wa ta'ala don ya ƙara nuna wa mutane cewa yanzu fa duniya ta kusanto karewa to sai ya fito da samfur na aljanna sai ya fito da samfur na wuta yanzu kaga duk ƙasar da aka ce tana da nukiliya ai duk duniya tsoronta ake ji duniya kaf in dai kana da nukiliya yau shugaban kasa ne kai kana da nukiliya a duniya to ka fi karfin kuma a dinga sa maka a dinga gindaya maka sharuɗa kuma saboda tsoron wannan abin da ake yi mutlakan ba a da maganinsa ƙari dangi yake ƙari ƙasa yake gaba ɗaya ƙari al'umma yake yi to akwai shi kaga wannan wuta kenan wuta nau'i nau'i na makamai da za a halakar da bil'adama a yau akwai su to haka kuma nau'i-nau'i na kalolin jin daɗi yadda za a yi ma ishara cewa aljannan nan da ake gaya maka sun a ilahiya rabbaniya to tana nan in dai ɗan adam zai iya yanzu wata irin airport da aka yi a saudiya a jidda malam in ka shiga wannan in ka shiga ban ɗaki ka shiga kai kama ruwa kai tsuguno to ba kai za ka taɓa komai ba da kansa zai wanke kansa ya tafiyar in ka zo a lula ba wai wani abu za ka gani wanda za ka kunna ba ba makunni kurin sa hannunka za ka yi ruwa ita zubowa kana gama ba shi ma ya ce wai ya gama zubowa dan adam ne fa yi wannan abun dan adam ne yi wannan aikin shi ko dan adam fa bai iya komai ba Allah shi dan adam bai san komai ba Allah ya ce wallahu ya alamu antum la ta'lamuna ni na sani ku ku sani ba to ya faɗa yace nayi aljanna a cikin ta sahibu shari'ati yace abu ne wanda abin da yake cikin aljanna ido bai taba ganin sa ba kunne bai taba jin labarinsa ba kuma zuciyar dan adam ba ta taba ɗarsa wannan abu ba zauna kai ta ɗarso zuciyarka to har ka gama banza kake ɗarsowa sai ka ga aljannar tukunna indi dan adam zai iya wannan abun to ya ai Allah kuma mata aikin rabbul izzat wal jalal wanda yake shine fa'alul lima yuridu wanda su aikin dan duniya aikin mu iyakacin mu kamar aikin dandan kuwa muke yi fur duk sai an ba a iya halku sai dai sai dai ka ga ka zo ka samu halkun ka dinga daddannawa ka dinga yin ka hada kaza da kaza ka iya kokarin wai tashin kaza ina ga ga ga aikin kun fa yakunu inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fa yakun to aljanna nan ce wajen yaddar Allah kuma gidan aljanna nan ne gidan yaddar Allah wani sufi yana cewa ko ba dan dadin aljanna ba dan cewa nan ce matattaran masoya Allah ka ka roki Allah ka ce nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udhu bika minan nari domin nan ne gidan taruwar makiya Allah suka kafari duk kaburin da kaji azzalimi ne kafiri ne macuci ne to ina can jahannama wani wali ya ce ko ba dan zafin jahannama ba ba ka so ka shiga jahannama ba saboda gidan makiya Allah ne Allah ya kiyashe mu to
وقال تعالى Ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن
sai daga cikinsu akwai waɗanda suke cutar shugaba sai su danga cewa shi jiyau ne kuwa uzunun sai su wai su abin nan ne munafukai su suke faɗa haka sai su ce shugaba jiyau ne ma'ana uzunu nan kaman wani abin da ake faɗa a ilimin balaga ake ce almajazul mursal majazi mursali kaga uzunu kunne kenan kunne shine uzun to in suka taya sai shugaba uzunun wato wai dan abu ya zo suka zo suka faɗi munanan kalamai to sai su koma gurin manzan Allah su rantsin wahayi ya sauka su ce wallahi tallahi mu ba mu faɗa ba sai ce a na yadda ba komai haka ne ya ce shi ai shi duk abin da ka gaya masa ma yadda yake yi to sai Allah saboda matsayin shugaba sai ka ji Allah sai Allah yake don kun ce huwa uzunun shi jiyau ne to bari in gaya muku in ji Allah haji shine lauyan sa ai in an taba annabi Allah ne yake magana sai ce kul huwa uzunu khairin lakum ai shi jiyau din alkhairi ne ba jiyau din sharri bane kar ku dauka da abin da kuka faɗa wai bai sani ba a'a tsantsar rahamaniyar su ce in kuka faɗa din sai ku ga ya yarda cewa yayi muku abuwa ba komai amma duk abin da kuke yi ya sani ya sani sai Allah ya ce shi ku ji in gaya muku yadda na yi shi yu'minu billah mumini ne da Allah baya ganin komai sai Allah to wai yu'minu lil mu'minina malam yanzu ko a tsarin harshen larabcin kaje kaji yadda masana suka ce me hikimar da Allah ya ce yu'minu billahi wai yu'minu lil mu'minina kuma nan aka zo maka fakkin nan gurin ka san manzon Allah ba na wasa bane malam saboda haka Allah yake masa kariya yace to ku kuma zan kona ku eh zan kona ku summa qala sannan sai yace والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم kaga duk waɗanda suka cuci shugaba Allah yake sai na kona su na ba su azaba mai radadi mai tsafi
وقال تعالى ubangiji madaukakin sarki yake cewa ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب idan ka tambaye su zaka ji suna cewa hakika mu muna kutsawa ne kuma muna cikin wasa ila qawli har zuwa faɗin ubangiji kad kafartum ba'da to imanikum duk wannan abin da kuke yi kafirai ne ku bayan imaninku na cire muku imani in ji Allah sai ya ce da shugaba ko ka ce in yafe musu sau saba'in ma ba yafe musu zan ba tun da suka taɓa ka
qala ahlut tafsiri mabuta tafsiri suka faɗa kafartum bi qawlikum fi rasulillahi sallallahu alaihi wa ai sallama kun kafirta ne saboda munanan kalamanku a cikin janibin shugaba sallallahu alaihi wa sallama
wa amma al-ijma'u amma ijma'in malamai kuma shi ma haka ne faqad zakarnahu hakika mun ambace shi cewa babu wani malami a duniyan nan da isaba akan cewa duk wanda ya cuci manzon Allah hukuncin su shine a kashe shi na'am babu sabani na'am.
Mm.
wa amma al-atharu amma idan muka dawo bangaren hadisai فحدثنا الشيخ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن قلبون مهم.
عن الشيخ أبي ذر الهروي مهم.
إجازة مهم.
قال Mhm.
حدثنا أبو الحسن الدار قطني وأبو عمر بن هيوية Mhm.
حدثنا محمد بن نوح حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة Mhm.
حدثنا عبد الله بن موسى بن جعفر عن علي بن موسى Mhm.
عن أبيه عن جدي عن محمد بن علي بن الحسين Mhm.
عن أبيه عن الحسين بن علي عن أبيه Mhm.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kaga wannan hadisi na gidan shugaba ne sallallahu alaihi wasallama gidan sayyidina ali ce daga sayyidina ali manzo Allah yana cewa من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي فاضربوه duk wanda ya zagi wani annabi ku kashe shi da'irar da'irar ma gaba ɗaya shugaba yi mata katanga ba a afkawa nan gurin domin hasken manzon Allah ne wa man sabba ashabi wanda duk ya zagi sahabbai na kuwa fadribuhu ku yi masa mugun duka haji fa duka fa ba wai wai a dauko a yi masa irin dukan yan sakandare sun makara ana musu bulala ko ya tafi aiki ba irin wannan mugun duka za a yi mana sahabin manzan Allah wanda suka sami yardar Allah hmm? yanzu ko mutane sun mai da zagin sahabi wasa eh? suna jin daɗi da cewa a haka za a bauta Allah wannan shine manhajin bauta ma zagin sahab, sahabin manzan Allah malam mutane su tsaya su yi tunani fa su tsaya su yi tunani fa me a kiban makomar wannan lamari a ƙarshe me kake so ka cimma me kake so ka samu ya kake so so ya za ka ga ka kalli shugaba alaihi salatu wassalam sahabi a duk duniya ba mai darajar sa fa ba wani mutum da yake da darajar sahabi duk kuban duniya an hada su ba su kai dan yatsan sahabin manzon Allah ba duk mukamin walittakar da ka kai idan akwai gashi a kirjin sahabin annabi to ya ninka inda za a tara ku cikin duniya to wannan sahabin ya biyu wannan haka Allah ya shirya maziya ce da darajar kuma duk Allah ya tare musu Hmm? kuma ba yadda Allah bai iya ba da'iratul falali nan ne aka yi baje kolin aka ba da kana jin fasahibu shari'a ta haka ya faɗa da a ce a nan mutane za a zo ka ɗauki dukiyarka kaga ba abin da Allah yake so a ɓangaren bauta irin ciyarwa a tara kudinka a ce ya kai yawan dutsen uhudu idan ka ɗauka ka dinga sadaka duk sadakar da kai kayi ta ne halisan liwajihin layi Allah ya karɓi wannan sadakar ka ba da adadin dutsen uhudu sai sahabin annabi ya zo ya ɗebi tafin hannunsa haka na, na dabino ƙanƙamu ya bayar manzan Allah ya ce to tsakaninka da makamin da wannan sahabin nawa ya kai da- da kai da ka ciyar da dutsen uhudu kaman akwai ne da babu abinda Allah zai bashi to in an kabalta da abinda za a baka to kamar kai ba a baka komai ba ne wannan kuma falala ce ta Allah me yasa suka samu haka saboda sun yi ijitima'i da annabi muhammad sun haɗu da wannan zafi mai daraja wanda kuma ko a duniya ga misalai na suna ta fitowa ka je ma'aikata ko ministry ka ga waɗansu wato a rana za su ƙare aikinsu saboda aiki masinjoji ne ma'aikata ne bakanikan ma'aikatan ne su sha wuya ta tashin hankali idan wata ya yi sai a ɗauko dubu hamsin sai a basu har ma kuma ana ta application wasu ba su samu ba dubu hamsin din nan kuma ya gamsu ya yadda akwai kuma wani yana nan kullum a cikin ac yake zama shine shugabansu a ac zai zauna kullum in ya ɗauko jakarsa ma ba alamun ce ya ɗau jakar ba akwai wanda zai rike masa a buɗe masa ƙofar mota ya shiga a rufe ƙofa wahala ta sisun kwabo bai sani ba amma idan watan nan ya ƙare shi kuma miliyan hamsin za a ba shi kuma kai da aka ba wa hamsin ɗin nan dubu hamsin ɗin nan ji kake daidai aka yi ma shi ma daidai aka yi masa to a halar Allah kuma ya za a yi kenan fada Allah da kake jin masalin lalzina yin fi ƙuna amwalahu fi sabilillahi ka masali habbatin an fatar sabu a sanabila fi kullu sumbulatin ne atu habba wallahu yi za'ifu liman ya sha'u to malaya kake ganin wannan kuma aikin na Allah to waɗanda suke a sahun farko a duk wanda za a faɗa ɗin nan to sahabi sahabin manzan Allah sahabbai Allah bai taba yin mutane masu sa'a a duniya kamar su waɗanda suka ga annabi suka zauna da manzan Allah ana saukar da wahayi suna tare da annabi to a cikinsu akwai wanda fa sau ɗaya ma ya taba ganin annabi wa'inda za su zo daga garinsu su zo su gan shi ra'ayar aini malam ranar da aka zo hajjin ban kwana aka yi ganganku ba a taba taruwa a duniya irin wannan taron kowa a wasu ma a ran nan suka taba ganin samal to billahi lazi wanda ya taba ganin nan nasa sau ɗayan nan to ba ka da wata bauta da za ka yi wa Allah da za ka kamo shi daga nesa ana cari shi gashi can akan taguwa dama ina kan taguwan nan alkasuwa yana hudu ba a ran nan daga nesa ana cari gashi nan kuna kallon su wasu ta gefensu wasu ta ɗaya gefen wasu ma ta baya su kewayo su hango fuskan nan tasu to duk suna cikin radiyallahu anhu wa radu anhu saboda haka yace duk wanda izagi sahabi na to ku kashe shi ku masa bulala masa duka matsananci
وفي الحديث الصحيح يا زو a cikin hadisi ingantacce امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الاسرفي manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni da kashe wani mutum da ake ce da shi Ka'ab dan Ashraf
wa qawlihi malik Ka'ab bin al-Ashrafi Da faɗin innahu yuzi shi.
Allah wa da faɗin rasulahu manzon Allah da yace waye zai tare waye zai iya tunkara Ka'ab dan Ashraf ina cutar Allah ina dangane cuta da shugaba shi a zamanin shi manzo Allah ne sa aka kashe shi saboda ayyukansa da yake yi ba abin da yake kishi kuma a duniya sai shugaba kaji shi kuma kaji kaji aikin ubangiji sai ta itashi ya je idan ga zuga kafirai ina motsa zuciyarsu akan su yaki manzon Allah yana ɗiban dukiyarsa ina ciyarwa akan a zo a yaki annabi Muhammad sannan kuma itara taro ikirawo mawaka su dinga jefa munanan kalamai ga addinin musulunci shi aikinsa kenan ba shi da wani aiki sai wannan wannan kuma al'ada Allah ce sai kaga bayan Allah na gari sai kaga ina jarraba su da irin wannan to tun daga kan wannan ne to shi idan wani bawan Allah ne za a ake masa irin wannan su bayan Allah sai kaga tunda su idan an taba su ba a cewa a kashe kowa sai su kyala mutum kai ma da almajirin sai kan mu ji ma ka taba shi saboda haka shi ko wannan halara ba dama aka tashi aka je su muhammadu dan musulmat wani babban sojan manzan Allah ne muhammadu bin maslama wannan ka duba fa- ka duba da'irar suhuba ta manzan Allah ya kaji shi ba ma kajin sunansa sosai muhammadu dan maslama duk inda ike na hadari ne na ban tsoro sai kaji muhammadu dan maslama yana ciki na'am baya jin tsoron komai idan aka ce an taba manzan Allah to shi ne ya tafi da shi aka yi wannan muhammad dan musulmi shi ne ya je ya gama da ka'abu dan ashraf Mm.
ووجه إليه من قتله جيلة دون دعوة ya ya ya ya fuskantar masa da wanda ya kashe shi a banza ba tare ma da da wani da'awa ko a kira shi a ce kai ibn ashraf ka tuba ka daina abin da kake ina sai aka kashe shi بخلاف غيره من المشركين sabanin wannan ai ba shi kadai ne mushriki ba a lokacin amma shi ya bambanta da cutar da shugaba yake yi shine kurum da ka ba za a ce shigo musulunci ba ba za a yi da'awa a kira shi ma zuwa ga addini ba jininsa ya tafi a banza Mm.
وعلل بأذاه له zan Allah ya kafa hujja da cewa ai cutarwa yake yi Mm.
فدل أن قتله إياه لغير الإشراك بل للأذى yi kaga ukubatu dan abimu ai din ba shi ma ba haka aka yi masa ba kaga ai ga kafiran na an kama su daban-daban a lokacin nan aka ce kai in ka iya karatu ma koya wa 'ya'yan sahabbai karatu kai tafiya kai inda za shi ne fansan ma fa. ka iya karatu ɗaya na iya to za mu ba ka 'ya'ya guda goma ka koya musu yadda ake rubutu da yadda ake karatu ya ce to na yadda shi kenan da ka yi sati ɗaya in an zo an tambaye su sun iya nunawa shi ya ce ta yi ka tafi shi ne fansar suka dinga fansar kansu amma ukubatu dan azimu aidin shugaba ya ce wannan halakar da shi dokar da ta bayar daga fadar Allah cewa yau kar wannan ya rayu ya ga yan uwa kaza kaza yana kallon su kafirai yan uwansa yace kai kana cutar Allah kana cutar manzon Allah ne shi ya dauko fa mahaifar raƙumi ya dora wa shugaba fa Allah ya ce kari ƙara numfashi a duniya kashe shi yana can a jihannama yanzu ba a taɓa wannan janibi a ƙare lafiya kuma ko mutum ya taɓa janibin manzan Allah kar ya ɗauka wai abin a iyakansa bayan sama ba zai albarka ba Allah ya sha shi sa Allah ya ce inna shani aka wal abtar duk wanda iraina ka na yanke bayansa na yanke arzikinsa na yanke gizarsa kaf a duniya ta kowane abu ma mala ko da kaji ana cewa an zo al'amura al'amura a dinga nazari a cikinsu to ai duk irin wannan abu ne shugaba ba abin wasa ba ne yanzu allah ba abin wasa ba ne ladabi ake masa wallahi tallahi komai da a wasansa da kake yi ka yi takazansa ka nutsu magana duk abin da za ta jefo ka karatu kake koya wa mutane a'a Allah ya sa kai mai karɓar lasfika ne kana yin lancoci a'a kai mai yin kasidu ne kana rera yabo to wallahi kowa ya shiga hankalin zuciyarka ta gaya maka kai da awon kai masoyi ne ba ka yi wani abin da ka san wannan abin akwai shubuha a ciki ga janibin manzon Allah to ka kiyaye kanka yabo ba komai ake faɗa ba malam kasida ba komai ake iya tsakowa faɗa ba sai ka tsaya ka san amma yabon da zan masa me ya kamata in faɗa shehu ya ce fashigiriya a tsafil amin Allah
yabona da nake yi siffofin annabi nake faɗa nake ƙara bayanin kyan darajarsa da siffofinsa ya ce kuma unar zimu durran lafazi fi zikir wasfi ina tsara gwalagwalan lafazai idan zan siffanta annabi da ladabi kuma a ciki da'iman kaji yana faɗa wa amshi bi ta'dibin lida ladabi nake yi a zamanin tafiya zuwa ga halar annabi in ba da haka ba komai da awa cewa kai masoyin sai ne yanzu Allah zai fatali da mutum wallahi Allah zai fatali da mutum abinda Allah yake so bayyana yake ladabi yake so ga janibin annabi a girmama shi a yi ladabi kalamai da za a faɗa a san me za a faɗa akwai abubuwan da in za a yi su za taron maulidi za a yi a san in an fara da gamawa a wani manhaji ake tafiya na ladabi da janibin annabi a zo gurin maulidi a dinga yin abin da aga dama wannan gwanda ma ba yi ba saboda a sai a yi laifi Allah baya afuwa idan an taba shi wannan shehi ya maimaita mana wannan da yawa ba a yin baya afuwa ina kallon halararsa radar halarar ubangiji nan take kallo kawai waye zai yi daidai mu karbe shi mai masa tukwici a yanzu ba ba shi ba waye zai bata wa nan gurin mu kama yanzu don karfin iko da jalala abin da yake faruwa kenan to amma mutum sai ya dauka akwai shi kawai kamar yana da wani lasisi na cewa ai tunda na ce ni masoyi ne shikenan ba in yi abin da na ga dama wallahi ba za ka yi ba ba za ka yi ba in kaga kana yin wani abu to na rudi ne kawai da istidraji da ake yi ma kafin lokacin da za a da kana jin fa yanzu nan mutum sai ya shiga dimuwa kawai iwayi gari ya ga gidan waya sun rufe man layinsa an yi bulokin ɗin layinsa wai ba shi da ikon ya kira ya rasa ta ina aka yi wannan abin aikin da halara take ya fi wannan dukka randa za a rufe canal ɗin mutum ta samun madadi shi kenan a gurin allah kamar ma babu shi ne a doron ƙasa ina nan yana ta hauka ina tsammanin wai tafiya ma yake yi ba kuma inda ka je sai dai tafiya irin ta himarin rahajakin dutsen nika inda ibari nan yake dawowa to shi ne abinda mutane ya kamata wallahi mu kai mu kiyaye nan shehi babu irin abin da bai gaya mana ba babu irin taujihin da bai mana ba babu irin taujihin da bai mana ba wani ya yi kasida wata rana a ciki sai yake faɗa cewa ina ta cewa shehu na radiyallahu anhu yana dangana masa an yayi ne mai yabo bayan ya yi yabon shugaba sai yake masa yabo cewa shi sharifi ne jikan manzan Allah ne da shehi ya zo ya tsaya ya fi minti 60 yana bayani ce ka ce kai masoyin annabi ne ma ya ishe ka magana kazu kana cewa wani kana ɗauko abubuwan da kayan an kira ka an ce me ya dogaran ka da hujjar ka akan wannan baka da ita to duk wannan kiɗan da shiɗan yake wa mutum idan harka kake ta janibin manzan Allah to ka tsaya ka nutsu Allah idan ya maka duk wannan kaɗe-kaɗen na shiɗan a cikin kwakwalwarka ka tafi hanya mai kakkiya samu salama samu sirrin manzan Allah ka ji yadda al'amura suke tafiya cikin waɗanda manzan Allah ya ce a kashe su kuma kafirai ne amma me dalilin kashe su saboda su sun hau matattakalar da ‘yan uwansu kafirai ba su hau nan ba to haka ne a madina shehi ya gaya mana ya ce ku yi ladabi kun san inda za mu muna gidan cikin mota an shiga wani gidan mai za a sha mai a nan yi wannan majalisu ya ce kowa ya ɗauki takalman sai sa a jakarsa za mu doshi babban fada inda ba a wasa ina zaune a gidan baya yake wannan magana yake ni dai shine abin da zan gaya mu da aka je kuma yake gaya mana yace idan aka zo nan maganan ni ne babba waɗannan almajirai na ne nan ba a yin ta so da ka in muka fito an kaga za ka biyo mu mu tafi tare ka taho kawai abokan tafiya ne an kaga ma ba mu za ka tafi inda kake so ce ku daina ta wai ni za ku yi ɗabi'a a nan yana ishara zuwa cewa nan ba a son wata shubuha ta fada ma a zuciyar wallahi kuma abin da yake gurin Allah ya mafa iyaka yadda za a iya tabirin kenan saboda haka wallahi wannan lokacin namu ina da zafi kwarai ina da zafi sosai mu kiyaye alfarma annabi mu so shi mu girmama shi mai ta istighfari kuma bisa hadarin da waɗansu suke taya wa mutane kaji ko baka ji ba dai ita yin istighfari ta istighfari a kwana ana neman gafarar ubangiji bisa abubuwan da suka dinga faruwa ko da a kwanakin bayan nan Allah ya kiyaye Allah ya tseratar da imanin Allah ya sada mu da manzan Allah Allah ya yarda da kaunan mu da annabi Allah ya kiyaye mu da zamewa kafa Allah kuma ka karbi lamarin mu barkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magabatan mu duka Allah gafarta mu sai Allah ya saka masa da alkhairi Allah jaddada masa rahama Allah jaddada masa rahama Allah jaddada masa rahama Allah ya ba mu kariyarsa Allah yi mana ludufi duk abinda muka sa a gaba Allah ya taimake mu kowa da bukatarsa Allah ya taimaka masa albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam akwai dan uwan mu Muhammad Sani da Allah ya azurta shi da sha'anin alƙalanci to a wannan sati zai shiga ya fara kuma harka gudanar da wannan qada'i na hukunci muna roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi dacewa Allah ya bashi dacewa Allah ya riko da hannunsa Allah ya shiryar da shi a cikin harkar hukunce hukuncen albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi ta'ayini da shi da ƴan uwansa duka da gwamnati ta dauke su kan wannan sha'ani Allah ya wafakar da su dukkan alkhairin da yake cikin wannan lamari Allah ya datar da su sharri da bala'i da yake cikin harkar tsabai na hukunci Allah ya kare su albarka ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khalifa Allah ya saka masa alheri ya saka masa alheri ya saka masa alheri ki Muhammad sai karanta masa da ila da uku